إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar mu a markaz ahalu sunna wal jama'a wanda ke ngwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba biyar ga wata na birka'ada hijira shekara 439 wanda ya dace da 18 ga wata na bakwai shekara 2018 yau insha Allah za mu darasin mu na alwajiz fi aqidati salaf salih yau darasi na 43 darasi na 43 a sati da ya gabata mun fara babi na bayanin mas'alar manhaj ahli sunnah wal jama'a fi suluk wal akhlaq bangare ahli sunna wal jama'a suke kan shi na tsarin rayuwa da halayya kenan ba kurin ba bangaren akida kaɗai ba hatta da magana yanayin rayuwarsu da irin halayensu halaye na kwarai mun zo daidai tashin aya an kawo bayanin hankallah bayanin wannan umarni da kyakkyawa hane ga mummuna yana daga cikin mai wajibcin wajibai cikin abu na gaba-gaba da aka wajabta ma wannan al'umma akwai maganar umarni da kyakkyawa hane ga mummuna kuma ce kowa walgwadon ikon shi shi dai kullum abin da ake nema neman masalar al'umma abin da zai gyara al'umma kowa a inda yake a wurin da yake ya yi kokarin da kai zama haka nan iya kallo ba abin da zai wada bashin gwalgwadon ƙarfin ka za ka yi bakin ƙoƙarin da ka kai sai za mu tashi ƙala Allah ta'ala kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah cewa fadar Allah subhanahu wa ta'ala kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas kune hiyayen al'umma da an al'umma da dama kayan wannan al'umma Allah subhanahu ta'ala ya yabi wannan al'umma cewa ita ce hiyar al'umma cikin al'ummomi da aka yi kayan ita ita ce mana hiyayya daga cikin ayyukansu sai ke cewa ta'amuruna bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkar kuma kuna hana mummunan aiki wa tu'minuna billah kuna masu imani da Allah kaga an ambace kin aikin su da Allah ke yabo umarni da kyakkyawa hane ga mummuna duk lokacin da kaga wani abu wanda yake mara kyau shari'a ba ta da shi ba wani zai aikata abokin daga gidanka abokin zama ne duk dai inda kake zai da zaka iya wani abu to kai kokarin hana munka kuma inda kaga ya dace a wani abu na alkhairi ba a yi inda kake kai kokarin umarni na nasiha faɗakarwa ga aikata wannan alkhairi ya ce wa ƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam ruwan musulun من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده duk wanda ya ga wata banna daga cikin suwa musulmi to sai manzo ya bada umarni falu ga yiru biyadi ka canza wannan banna da hannunka dan inda kake ikon yi inda kake da ikon hanawa a yi kai ka hana fa illa nastati kaji idan ba za ka iya hana ba da hannunka da ikonka to fa bi lisani ka hodi ko da ba an yi ba kai dai ka gaskiya kaza bai dace ba wannan abin da ake bai dace ba ba kyau hallaka ce akwai hadari akwai hukuma ta Allah aiki kaza ba shi da kyau iya da sharri cikin al'umma iya da kaza kaza ka ka hauri ka hauri da bakin ka to yakan yi da hannun ba za a iya ba kuma da bakin kana tsoron ka hauri ilu ta hiba wa kace ayyaba ai abin da zai biyo ba ya wannan kai wani ba mun bayani in za a yi hannu ga mummuna kai ya zama to abin za a janyo ya wannan ya ce bayan ya yi magana idan ma za ka iya ba da hannun ka yi harshenka sai ta yi fa'illar minista ce fagin ƙalbi in ta kai da hannun da bakin ma ba ka yi ba to ka kyamata abin da zuciyarka zuciyarka ta ƙi wannan aikin banna da aiki kada kai ko aka ba ruwanka ai ko ka idan daya sun suka sani a dole a karancin abu a zuciyarka ta kyamace wannan aikin da ake mara kyau ta yi ishara da wannan abu na ƙarshe hali na ƙarshe na ƙyan abin a zuciya ya ce wa zalika da afil imani wannan shine mahi raunin imani ƙarshen imani ka kenan kenan dan har aka rasa wannan na zuci kenan babu shi wata ruwa ya ishara kan cewa وليس وراء ذلك مثل خلة من إيمان كودا بايق بايان كرشون درجة تدشيا تو بايان تباك سامو إيمان كودا وتمشن بايق وميا خدلة إيمان با سامو من أنا قد نبا رونش المنكر كو أي كوكا إبا رونش wannan iya kwanta babu imani jini gawa a wannan hadisi na musulun ya karantar da mu na cewa umarni da kyakkyawa hana ga muna aikin kowa ne kuma wajibi ne akan kowa illa gwalgwadon karinka wa ahlus sunnati wal jama'a yarawna taqdim ar-rifqi fil amal bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar ahlus sunna wal jama'a suna ga ana gabatar da tausasawa a wajen umarnin da kyakkyawa hani ga mummuna ana sa a tausasa ta agallaza والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما أي كرا ضد الدين أي كرا زوا الله أي كرا زوا الله تا حكمة تككاور وأزي سيكاو قال الله تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الله سبحانه وتعالى بعد أمرني hudu ka yi kira ila sabila rabbika zuwa ga hanyar ubangijinka bil hikimata da hikima yace wal mau'izatul hasana da wa'azi kyakkyawa nan hikima shine bata da karatu go nasi kaza kaza na hikima kai ne kira zaka diba usulub hanyar da da zamanin da da wurin da ya dace da abin da ya kamata kawa wanda ka san kana neman jawo ka hanya ya dace da wurin da kake da mutan za kawo magana aboki ne uba ne ɗaya ne ƙane ne dindin ya dace kai za ka yi ka yi dabarar da zai ɗauki wannan abin da kake faɗi shi wa'azi ana yi ne da farko ba don kurma na hobi ba ana gaya mishi a ana gabatar da nasiha don shiryar da wanda ake ma nasihar ka hanya shi na sadan magana nasiha ana so ne a sanya manuwa ce ta alkhairi ga wanda ake kira kenan za a ba hanyar da aka san zai karbuwa shi ake bayanin misali ba dole bane ba sai misali zan iya ganin wani iya wata banna ba dole bane ne na gaya mace ina iya bin wata hanya ta wani abokin shi ko dan uwan shi wanda na san zai ji magana shi kame wannan nasiha za ta yi fa'ida da kai iyawa ka sana ma yare naka amma kawai da biya ji ba ko ko kana tsoron yin nasiha gaba da gaba ya kasa ɗauka ga hanyoyin da yanwa ga salulansu ga salula ga abin kayan mesaj ko takarda letter ka aika saman lokacin mutum a mai tambihin wata ɓanna bai san kowa ba abin ya tsada mai hankali ya ce waye kimar magana balle ya kuskure a ce wani kaza ana bakin wa ko ya kan bai san ba waye kiga mashi ba wannan iya sa mutum kware mai tasiri wannan abin da yake yi wurin gyara da mai san ba waye kiga ni waye ya mana magana wani lokacin sojiya irin wani iya tasiri ga mutum a mai magana bai san kowa ba yana kuma gaskiya yan wahanoyi na da'awa ba sai ka yawo da mutum ba dan ta mai sani ne ta kira ne wani kaza kaza kaza magana abama wallahi mun jarraba su ta hanyar rayuwa ta hanyar da'awa kuma sun yi fa'ida kwarai mutumin da ba za ka iya magana ba ya shawarare ka ba amma ta hanyar waya ta hanyar abu yake waye kurin a dan wani musulmi kurin dan wani musulmi waye a kurin kaza kaza kaza kaza kaza kurin na kaza ne matsayin kaza kaza kaza ka sai na ga kamata kai kaza wani wallahi kuma abin ya tasiri ga mutane manya wanda suke kuma abin ba tsammani ga wakana kenan tsare akwai fa'ida gaskiya don kenan hanyoyi ne na hikima da kai kasa ya za ka fito wa mutum shi da neman shirye da mutum kurin bayan ta hikima ba ta da nasi kaza kaza da hikima a kowa ya dace da inda yake da halin da yake kurin kai dai dabara isar da da'awarka da mutum haka na ma'a zama na wa'azi kyakkyawa kenan wajen kalamomi da za ka wa mutum kamar kalamomi masu kyawo wanda suke ba masu kaushi ba ba masu karbuwa hikima wa'azi da aka ce kyakkyawa tunda an ce cikin hikima ta da'awa akwai inda magana mai zahiri take fa'ida kuma cikin hikimar da'awa ne shi a nan zahirin zai yi mishi kalmar mai zahirin za ta yi fa'ida ba mai sanyin ba ya dace da mutumin da yadda ya huskanto da abin zai tasiri akwai wurin da sai an yi da zahir abin zai tasiri wajadidun billati yasin kai musu kai tattauna da su ta hanya mahi kyawun hanya kai kyakkyawar muhadaba kyakkyawar mu'amala kyakkyawar tattauna ويرون وجوب الصبر على على اذى الخلق في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما اهل السنه والجماعه suna ga ya dace wajibi ne duk mai kira zuwa ga alheri da hana mummuna dole ne ya yi haƙurin cutarwar halitta bayan Allah za a cutar da shi cutarwa iri ne za ta iya kai magaran shi ya yi wannan maganar wajibcin haƙuri a kan maka su kakace kwan kai ba ba tsangwama ka kurin shi kenan lamun lahiya za a tsangwame ka za a wa iya wulakanci iyawa sharri iyawa komin iya fuskanta gare ka to kai haƙuri ya ce aiki da faɗar Allah subhanahu wata'ala yake ba labari ina kan lukuman ne da ɗan shi wa amuru bil ma'ruf wa nahy anil munkar wa sabir ala ma asabak inna zalika min azmi al umur haji duwa zai jawa da wanda gargadi na kakkai girman kai ka tsaye sallah kai wa donan da ya zo kan wa'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar kai umarni da kyakkyawa kai hane ga mumuna yace wasabir ala ma asabak kai hakuri akan dukkan abin da same ka haka ne akwai barazana yace yayi hakuri kan dukkan irin abin da zai same ka mu yin haka iya daga cikin manyan manyan al'amura masu muhimmanci yin hakuri akan cutarwa yace yarawna inna taka hadhihi sha'irat al'azima sababan linuzul azabillahi ta'ala wa uqubati yace wannan suna ga barin wannan sha'ira min sha'ir islam wannan hali na kwarai mai girma barin wannan halin wani hali ke ni hali na umarni da kyakkyawa hali ga mummuna barin shi sababan linuzul azabillahi ta'ala wa qubati sababi ne na sabkar da azabar Allah ga bayi da hukubar Allah wastiqaq la'anati subhanahu wataala kuma da cancantar tsinuwar Allah ga wanda suka bar wannan hali wannan aiki na umarni da kyakkyawa hani ga mummuna وتركوها من أهم الأسباب التي تؤدي إلى شيوع الفساد والانحراف في حياة الأمة يتشي بر وانا هالي نا umarni da kyakkyawa hanyar ga muna koyi abin da ya ga dama shi ya sani sun yi bin yi ba kowa abin da ya ga dama wannan iyakai ila shi ce tu'addi ila shi fasad wal inhiraf iyakai zuwa ga yaduwar banna da barin hanya fi hayatul umma cikin rayuwa al'umma wannan kwarai iyaka kenan kowa abin da ya ga dama kowa zai abin da ya ga dama banna ce mai kowa abin da ya bani hana shi kenan iyakai ga banna cikin al'umma ta barin hanya sai ka maka misali cikin alkur'ani ya ka maka magana ta a'raf falamma nasu ma dhukiru bi anjayna alladhina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adhabin ba'is bima kanu yafsukun Allah ce falamma nasu ma dhukiru bi da suka manta ko suka bar aiki da abin da aka musu galgadi Allah ce anjayna alladhina yanhauna 'anil su' sai Allah ya maka tsiratar da waɗanda suke hana ɓanna wannan ya zo ga bayanin asabu sabt inda gari ya rabu gida uku wanda aka hana farauta ranar subdu gari ya rabu gida uku suke farauta shaidan ya musu gudu ba sai wannan hila ta dabara ajiye kayan kamun kihirar juma'a aje rasubudu idan kihi ya zo sai ya kama sai su ɗauka ran laji wannan mummunan tawili neman kauce ma haramci da Allah ya yi aka jarrabo su da shi to wannan abin da ya kana a gari wasu na farauta ki da hujja wannan tawili su ba su yi ba akan mun wa'ala mun ke eh mun yi a'a kullum su anan suna ga halittar haka tunda ba su yi ba ladi Allah ran ladi ne ce ka farauta ka subdu subdu ne Allah harauta marauta ta subdu nasi nasi haka ka karara da sauru aka ce kwace kamirar wana ba kwace ba sauru ko an ce ladi ko juma'a sauru aka ce kura kenan mu kuma dabarar mu ai dabarar ajiya ne muke da juma'a sai su aji domin jabar da Allah musu ki saboda jarrabar Allah tun da an hana su warauta ranar sauru sai Allah ya musu jarrabawa da sauru sai kiyaye suke hutawa sama ruwa sai kama da hannunka sai kama da hannunka dan jarrabawa amma kuma haramu ne kuma suna da taɓus an ba su ruwa da ce ki bai zauwa bai zauwa wannan abin ya suka ya suka jarabu ya suka dabara ya zo aije kayan kamin kiyin su ragace fatsace sai aije ran juma'a za su tashi ya su bar a cikin wurin kamin kiyi ya su su dubu zawa in suka zo ran ladi tun da kiyi ya zo da yawa da su dudu ya shiga cikin wurin tarkonsu ba su ɗauka ba su miliyan ladi in su su kwasa suke masu dabara ƙarshen a cikin shi Allah Allah yake hushi da wa da hayyul kan abu haramci duk Allah idan haramta abu Allah yana tsananin hushi ga mutum karamin dabara ta halitta haram kamar yake hushi akan ribar ina wannan haka suka yi yi a garin aka rabu gida uku wannan na farauta wasu cikin al'umma suna nasiha ku ji tsoron Allah ku ji tsoron azabar Allah wannan abin akwai an hana ku su bangare daya ko ku mai kuke wahala wa azima kuna bata lokaci mutanen da Allah zai ya gama da su halaka kuma kuma ku shawo da ku kan suna suna banna wannan suna wa'azi wannan suna tabaro faro mu suna hana masu masu wa'azi to akan su ne Allah sarkar da wannan magana garin haka ci gaba da rayuwa wasu na banna wasu na wa'azi wasu na tabaro mu falamma nasu ma zukiru bi lokacin da suka manta ko suka bar galgadi da ake musu an jaina lazina yanhauna an su sai muka tsiratar da waɗancan wanda suke hana banna wa akhadna allazina zalamu sai muka yi kamu na azaba ga waɗanda suka zalunci kawunansu suna kame da birrika ko da aladu suka wada yakun birrika in garin gaba daya kamun Allah musu su Allah sai magana mun tsirata da waɗanda suke hana ɓanna sai muka kama kamu na azaba ga waɗanda suka zalunta kansu da yin laifin kuma ce bi azabin ba'is da azaba mai tsanani kuma an musu haka bima kanu yafsukun dalilin kin da'a kin biyayya ga umarnin Allah wannan magana ta kaga ana sai Allah ya ambaci kurin masu barna da masu kira wayancan sun da da suka an ba ko aka Allah mai ko Allah mai ko aka da su kurin Allah mai bar magana su kurin nan ba aka magana ba akan sam sam Allah bai magana sama kwata-kwata Allah san zai su nan dai ka kenan akwai matsala ko zargin kin umarni da kyawun hali ga muna wa qala ta'ala nan zai maka magana kaman a wa'incan bangaren da kashi magana kansa ba to akwai nasa ya tabbata na inkarin wishin inkarin munkar shi ne Allah zai magana kansu Allah ce lu'inan ladina kafaru min bani isra'il على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه yace labisa ma kanu yaf'alun Allah ce lu'ina allazina kafaru min bani isra'il an tsine ma waɗanda suka kafirce ma Allah daga cikin jama'a ta bani isra'il falatul ankar akan halishin annabi Dawud wata kuma a halishin Isa dan Maryam da wasu kenan lokacin annabi Dawud wasu lokacin Isa ɗan Maryam anda aka la'anta irin asabu sa'ira na mutane a ma'ida sauran su wa'annan tabbaci daga Allah Allah ya tsinuwa ga banu Isra'il ta harshen wa'annan annabawa ta kenan kin dokan galgadin su da saba musu ga abin da ya ka musu to sai Allah ke faɗin wannan tsinuwa da Allah ya musu yace zalika bima asaw wannan dalilin saba ma umarnin Allah wa kanu ya'tadun suna ketar iyaka yace kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu ba sa hana mugun aiki da aka aikata la bisa ma kanu yaf'alu tur da irin wannan aiki kaga anan Allah ya yi tur Allah wadai da wanda ba sa hana munkar ko kenan kin hana munkar laifi kana kallo ba ruwanka sai mas'ala ta gaba wa ahlus sunnati wal jama'a حين يقومون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلتزمون في الوقت نفسه أصلا آخر وهو الحفاظ على الجماعة وتأليف القلوب واجتماع الكلمة ونبذ الفرقة والاختلاف يأتي أهل السنة والجماعة tunda mun ji magana ta umarni da kyakkyawa hani ga mummuna ya ce to su hina ya komuna bai wajibin amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar lokacin da suke tsayuwa kulawa da suka san wajibicin umarni da kyakkyawa hani ga muna wani abun wajibi ne to a lokaci guda yaltazimuna fi lokacin nafsi a wannan lokacin guda suna sawa kansu lazimta ma kansu wani asali na musamman da suke kiyayewa shine hifazu ala jama'a suna kiyaye abin da zai kawo rabuwar al'umma wa ta'aliful qulub suna neman jayo hankalin mutane wa shimal kalma suna neman hada kalmar al'umma ba kullum dan dai nasiha kun yi bala'i a wata kullum ai bala'i kowa ya yi daya ba san haka ne ana neman hada kan al'umma ayi umarnin kyawaye da za a yi kawo a watsi والنبذ الفرقة والاختلاف يد دون أو نربوا فكان الأمة ساباني kutsaya wuri guda wanda ana faɗa tsakaninku ya yi kurabu eh a tsaya wuri guda akwai yau na laihi ka ce kamun tawaye wancan mara kabe laihi zai maka sai ku ta rabuwa ku ta rabuwa ba saman da ku taima in dai dan can wani ya laihi in shugaba ne ya laihi ya mai tawaye to wancan ma kan shi ma ya laihi shi ka kamata kullum kuna haka za a yi nan mu gungu ne mu ɗari ne sai muka ga shugaba ya laifi mu goma muka ware ko ce muka yi an kwan biyu kuma a cikin ku wani zai iyawa kai da kawaran shugaban za ka yi su ma su ƙara warewa can su ma haka ake ta yi wanda ke wani abu da waƙi'iyan wanda yake kallon dai sa wa'azi inda wuraren da ake wa'azi na balle a sunna ko a nan ko a can daga wani abin iya samun al'umma in dai ka ware kai ma cikin ka ware kuma ba abin da za a yi ba wani ci gaba kan shi na ga kullum a yi ƙoƙarin haɗuwa a kauce ma rabuwa ta kowane ɓangare wa ahalu sunna ce wal jama'a ahalu sunna wal jama'a yarawna wujuban nasihati li kulli muslim suna ga wajibi ne a yi nasiha ga dukkan musulmi wa ta'awunu ala albirri wa taqwa da taimaka ma juna dukkan abin da kyautatawa ne tsoron Allah قال النبي صلى الله عليه وسلم تكاو واد مسلم يروتو أنه صلى الله عليه وسلم يأتي الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعماتهم عامتهم آه أنه صلى الله عليه وسلم يأتي الدين النصيحة كما يصف الدين الدنقرنقم wata wani addini wanda yake zama da kan da tanin nasiha ke zama addini addini din gurungu mai matsayin nasiha dan da nasiha ke tafata sai sahabbai suka ce liman ita nasiha da aka ce da ita addini ke tabbata siffa ce ta addini dan siffar abu kenan iya bin wannan abin da aka siffanta ka siffa ta kenan wani abin da ke alaka da ni sai suka ce gawa sai ce lillahi ga Allah wani kitabi ga littayin Allah kasan nan da kasan nasiha ba irin da kasan manta ba ka ce kama Allah nasiha kasan abin da ke ne ba ana ne ba ne ba na haka nan shi ne bayanin nasiha ga Allah na soshi da wasan dole da bayanan magabata kenan biyayya imani da Allah da bin umarnin da barin hannun Allah shi mana imani da Allah kenan bin abin da yake so rayuwa abin da yake so haka biyayya ga littafin shi abin da littafin shi ya zo imani da littafin kuma da aiki da abin da ya zo da shi haka manzo na Allah imani da shi kuma da bin umarnin shi da barin hannun shi sai wali a'immatul musulmi haka nasiha ga shugabannin musulmi jagora amai nasiha wa ammatihim haka ga magaran mutane kana nake babar kowa ba shi shugaba za a mishi gama garin mutane za a abokan zama la bayani ya tabbata cewa shugaba nasiha ga shugaba tana daga cikin nasihar da take da takatsantsan kwarai inda an san ɗan adam yanda yake ji da kai da matsayi da kaza da kaza da kaza wanda idan ka nuho shi ta hanyar kai sama sama baka dan girmama shi ba to zai wani za ta biyo ba ta wannan sake cewa ta ga shugaba ta ruwa ta tabbata ya cewa idan za ka ma wani shugaba nasiha ka kama hannun shi ka hudda shi cikin mutane nasiha sai kan haka ka kama hannun shi ya ce ka maida shi gegi daga mutane ya ce in ka mai in ya ɗauka fa ni'ima idan bai ɗauka ba ka sabake wajibi da yake kanka haka nasu ya tabbata kan haka ko bai ɗauka ba kai ka sauki illa akwai a wani hali da ake cewa inda akwai shugaban da baka wannan damar ka ya shi gehin babu damar haka kuma kana kallo zai wata ɓanna sa'anan dole a hikimar magana dole a gaya mishi annabi ya faɗin kalma mai girman kalma shahada ka wadda magana gaban shugaba zalimi dan ba a barin kuma a barna dan ba a gane kuma shikenan haka a zamana dole a gaya mai illa a hudu cikin hikima ba a barin haka nan ko dan ya shugaba ko da alƙali ba mai gane gaskiya abin da yake a shi ya ga mishi amma idan babu dama gehin dole a samu mai ƙarfin imani da zai ya bayani cikin hikima da gaskiya ai san mai da sakon Allah gaskiya magana ko da mutum zai shahada da bari hakan amma in da dama kaucewa shi ya yi tsarin da abin da yake ciki sai haka gama garin mutane ke sauran mutane ma ma kuma kowa sani ko da abokin zama cikin mutane idan mutum ya wani kuskure an an rage ko an watse ka ja shi game nasiha ya yi ya yi fa'idantuwa da cikin mutane ka ɗauko laifin shi yawa ko da bai gaskiya sai ce yana da gaskiya sai sa mutane daji akwai mafi shi mutane ka shi zai sa ka daji to ganga maka yin kirkiri kurum amma da age na iyawa ya komai bayani kurum daga ba ta sai imam malik da duk da malami ne kuma na mai shaida malami na sunna shugaban shugaban wani sunna amma ya yi fatawa sabanin abin da ya cikin nasan hadisi ibn wahab ke cewa sai da aka dan rage yawa ya lallabo shiga ta malam wannan fatawa da kaiwa akwai sunna kanta ba ta da kace ba da tsaye ya zo cikin bai cikin sunna yace akwai nasi nasi gare ka ce daga wa hijira mai ruwa ya tattar tattar ya dire gaskiya ce na sanin ka sanar da mai kyau shike na bashi kuma shi gari an komo kun fatawa sai fatawa da nasan sunna kaga da kenan ko da malami ne ana cikin hikima ba neman kaman ka tutar da shi a cikin mutane yace sai wa ahlu sunnati wal jamaa ahlu sunna wal jamaa yuhafizun ala iqamati sha'ir al-islam suna kiyaye tsaye da kulawa da tsaye da manya-manyan jigogi ko alamomi na addinin musulunci ya kama ka misali kai kamata salatul juma'a wal jama'a wal jama'a wal hajj wal jihad wal a'yad ma'a al umara abraran kanu aw fujjara khilafan lil mubtadi'a wa ahli al ahwa yace ahli sunna wal jama'a suna kiyaye tsaye da sha'airar islam alamomi maimai na addini ka misali irin sallah tsaye da sallah ta juma'a da sallah ta jama'a da irin zuwa hajji hawa a ji a arfa da shugaba a yi je tuta jihadi ba a je ta da iya dan da ya bida da shugaba ya bida ya ce a fasa sallar juma'a a gari gaba daya a fasa sallar jama'a dan shugaban dan bida ne a fasa sallar jama'a a fasa aikin haji a fasa jihadi da shugaba ko sallar idi da shugaba ya juma ya ya ta bida yace dole a tsaye da wannan ba a fasa su dole a yi sallar jama'a dole a yi idi dole a yi waye ku yi kokarin canza abin a hankali ba a ci a sallah a gari ko kuma ha sallar jam'i saboda garin malam ya bida yi za a yi ta har a sami gyara ba a rushe wannan manya manya abin addini a gari don shugabanni sun lalace a fasa juma'a a fasa idi a fasa haji a fasa jihadi ta ka gaji hajjaji ko wanda malamai sun tabbatar da ba mutum suke bane ba ce fajiri ne an ga sai imam zahabi suna ka labarin shi fasiki ne fajiri ne kuma na subbu huda na hamdu muna zabe shi ba mai ban shi mun da haka shugaban shugaban musulmi ne kuma ya yi aiki ya fito har islamiyya ya bude garuruwa shugaba ne a bisa ajari hadi kuma har sahabbai ba tabi har sahabbai cikin tawaga za a je ba wanda mai tawaye ce amma tunda wannan hajjaji ne mun bu mu jihadi mu sun tun banza ne haka na ake zuwa yi kowa ya Allah sani shi dan ba ba rusa dole islami ba ba rusa addini haka aka sai kuma kowa san bangare guda na gyaran ayi kun bangaren kannan shi ya kan shi da muku hana shi buku sai kun ku inkara munkar amma kuma ga annan ga aiki wanda kan ci fitowar islamiyya sai ka ga duk wani idan ka san ko a tarihi aka ce mutanen Iraq mutanen tsageru tsageru ne ko a yanzu yan tawaye ne dama ta suke ta da ta ta yin hayyau tsageru ne tsageru gari na tsageru to da shi kike mashi maganin su zai da lasa ko da gaji an zai da lasa ka sai dai danne zai kaɗe su dole suka yi da mutanen tsageru ya irin su ajaji aka sha irin garuruwan to haka ya lallasa kuma ta shiga kawaran ma irin bude garuruwa irin wannan kasashen kasashen indiya kasashen rasha wannan senegal skin nan a haka ake yi a je a yi jihadin a fafata a fafata a kare kawarin kuma a dawo gida ya banna a je shi gida a dawo gida kuma a gida ya banna amma nan a je kuma a fafata a fafata a dawo amma kuma a gida da zai kama kama zai kama kayan gaga ya kashe ka cikin mutane ya cire kanka kurin wannan ya yi zai ce ya ɓasa kace amma gaskiya bannan shi ta yi aiki shi na ɗaya la ƙasa da bawon shi jirgin dare ya ita cikin akwai garuruwa an ya turo su tawaga ƙasar indiya wani lokacin wannan bude ƙasar indiya wani musulmi suka ce da ƙasa an ci an bude yanki mai yawa har yau kusa musulmi ba dubbanin sai musulmin najeriya musulmin indiya sai musulmin najeriya yawa suka ce a yawa ne aka yi su da inda zana musulmi sau da miliyar guda sai baka jin su amma sai musulmin najeriya har nan ta indiya ko har nan najeriya yawa da su kudin an danne su ganin kasar ta yi miliyar guda ko miliyar ɗari biyu zama a damu kenan musulmi tun duk da aka je aka yi jihadi aka bude an je shiga wani gari aka buga garin sun yi ganuwa ta wannan garu ya kasa shiguwa sun yi sun yi abin ya tauri suka aiko nan aka aiko wasu hajjaj ya ce aiko mishi ya ce a ji a samu wani ya ce ya zagaye garin ya ba shi filankin garin nasu su ma an ji ba da yin filan a yi distankin abu a samu ya ce a aiko iya nan iya nan sham iya sham ya ce a aiko mishi filankin garin gaba daya aka mai filan aka rasa mishi aka rubuta aka ba shi aka mishi daga nan ya ba su filankin shiga garin kuma aka aka samu shiga garin daga nan sham ya ba su filankin shiga garin in babban aiki wanda kowa ya cikin shi wanda za a tsani babu tsiya babu wasali shi fara masu ilimi ne ilimin ilimin luga shi ya fara tsiya da wasali a qur'ani da ne da kun kasan da zan kanka amma ka tare baki innahu fakkara wa babu wannan da kurin abu na dam akan kurin da kun gaji ba ba a dogara da tare baki a bayan da kan sa jaji shi ya fara a sa tsiya a sa wasali zamu da shi aka fara shi shi ne ko shi na gaba aikin da aka yi to amma ya ɓanna da yawa to kenan to ba a cewa wajen ina magana ne ba ta dan shugaba ya tafi da kaza ya aita wai a fasa idi a fasa sallar jama'a gari a fasa juma'a a fasa idi a ce za suna kan suna kiyaye wannan wannan mani mani alamun addinin Allah sai da juma'a sallar jama'a haji da jihadi da idi za a yi ma'al umara tare da shugabanni abararan kanu au fujjaran wannan shugabannin na kware ne ko na banza ba wasawa khilafan da mutai sabanin yan bid'a za su rushe abin gaba daya da Allah hawa san ake san zuciya wa yusari'una ila ada'i salawatil maktuba suna gaugawa wajen ba da salloli na farilla wa iqamatiha fi awwal waqtiha ma'a al-jama'a kuma suna tsaida sallar ta farilla a harkon lokacinta tare da jama'a wa awwalu afdal min akhirih illa salatul isha amma harkon lokaci shi yahi akan karshen lokaci banda isha an san duka sallah ita isha ne ba jama'a ja ta har karshe kusan cikin dare ko zuwa sha daya ce an yi ta ba harkon dare ba to wannan suna kiyayewa ina ga tsaron abdullahi bin umar ne cikin sahabbai wa an asib bin malik ya shigo da mashik ina ga hajjaji ne ran juma'a ce ina ga abdullahi bin umar ne su ban shugabannin ne shi shugaba ya lalace ma'ana bai sallah a lokaci kuma ya shigo garin ran juma'a halla asa ta ba a yi juma'a ba halla asa wa zai yi ba mai yi kuma wani abin da ya shigo sai dama iya kasaru sai mera ta kamar zama iya ta da masu jini jini ya kai azar ki ya shi ba shi aka yi azar ki shi sai ya bai bai Allah azar ya yi da sunan kamar sai da masu jini ya da ya koyi kamar zama sai da masu jini shi ko sallah azar ce a takaice shugabanni akwai gaskiya dan da yake ce annabi sallallahu alaihi wasallam iya magana cikin sai musulun za ku samu shugabanni wanda sallar kanta za su yi ta ba lokaci ba za su kajanta abu zar cikin ruwa musulun ta ciyar rasulallah idan wannan zamani ya same mu irin wasa biyu irin wani shugabannin kuma an wadai ga sahabbai da rai amma shugaban ba sayi da kuma wani zalimi ne maballaci ne wanda daga daren su amma kuma haka suke tahiya kwanan ko ya abin zai iya tsoro kake zai ma bala'i sai shi su ya ce abu da rasulullah ya zami an muka samu kama irin wannan shugaba ya ce ku yi sallar ku ta farilla a gida a lokaci amma kuma ku je ku bi ku cikin jama'a kajuwa eh dan kare kare kanka kare fitina cikin al'umma kai sallar ta ku yi sallar ku ta farilla a gida a lokacin ta kuma ka je a yi da kai ta jama'a amma shi ka dauki waccan ta biyu na fila ce ta farko ta farilla nasa musulun kari kwarai kenan ana neman abin zai kawo ana neman kare kare kare makan ka fitina ka san kanka cikin fitina kai bakin kokarin ka yace wa ya'muruna bil khushu' wa tumanina fi yasna amrani da kasantar da kai da nutsuwa a cikin sallah amalan bi qaulillahi tabaaraka wa ta'ala dan aiki da fadar Allah mai girma da buwaya inda kace kad afalaha al mu'minun allazina hum fi salatin khashi'un Allah ya tabbatar da cewa haƙiƙa masu imani sun rabauta an kama an ƙari sun rabauta yake faɗi daga cikin halayen masu imanin allazina hum fi salatin khashi'un wa'inda suke kaskantar da kai a cikin sallah yace wa ahlus sunnati wal jama'a yatawasawna bi qiyam al-layl لأنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل والاجتهاد في طاعته جل وعلا أهل السنة والجماعة سنة ما جنونس أمرني وسيع دكلها بقيام الليل kulawa da sallah cikin dare ta ce domin tana da cikin karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah subhanahu wataala ya umarci annabin shi sallallahu alaihi wasallama da qiyamul layl qiyamul layl wal ijtihad fi ta'ala da kokari cikin da'a ga Allah mai girma da buwaya mun da mutaci da bina na fitan ko mun da mutaci da bina fila dallaka kai daga cikin bangare da cikin dare kai tashi kai kokarin nafila ka tashi kai nafila ana sallah ta nafila nafila ta tabbas kari akan farilla to wannan magana ta qiyamul layl ya kai maka ruwaya ta Aisha radiyallahu anha ta ce wannan Aisha ta yake cewa ruwaya da Imam Bukhari ya rawaito an Aisha radiyallahu anha anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yaqum min al-layl hatta tatafattara qadamahu فقالت عائشة لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال صلى الله عليه وسلم أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا عائشة رضي الله عنها تكيتشوا النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل هي تاشي ونبقى ندري حتى تتفطر قدمه حرقه شي تكون برع ta zanka tsagewa saboda tsayuwa kurum ta jijjini ta ta kumbura ganin wannan wahala da yake aisha take cewa lima ta sanan haza ya rasulallah dan me kake haka ya rasulallah kana sallah ta kawo su kumbura ya rasulallah kan sa ka iya bakan shi wahala sai yake ce mata a bayan ta ce dan me kake haka ya rasulallah alhali wa kada gafara Allah laka ma taqaddam min dhanbik alhali Allah ya gafarta maka laihin da kai da wani ma za ka yi a gaba ka gaba kanka wahala sai ba ta amsa da cewa afala uhibbu an akuna abdan shakura Aisha baki so bana bazan so ba duk Allah ya wannan baiwa da wannan fadala duk bazan zo bazan so ba in zamanto bawa mai godiya kenan godiya ga Allah ce yake yi a wannan halin har kawai take kumfa yan wa kaga wannan iya karantar da kai kiyamul layl ba sallah bace ba hitar ramadan mu na mutane kullum da kamar aqida doka ake amma abin ya zama kullum sallar kiyamul layl sai a ramadan ai sai daga ya kare an sallah a sallah ce a haka bane kullum shi ya kare kiyamul layl sai yanzu kuma sai shafa'i da wutiri raka'a uku wannan ya san da su wannan bahaushe ma nan mutane sun san da raka uku doka suke yi daga sallar wutiri kawai kamar ka'ida ce kurin shafa'i da wutiri ake yi ma'ana kurin raka a biyu ce ake a ta uku su kaɗai ne sallar dare da yawa haka suke doka shi kuma nan duk da ba laifi ba ne ba a nasarar sanar ba da damar mai so ya da raka ɗaya uku biyar haka sama akwai dama amma kan mutum ya ɗoka kurin sallar dare bayan isha shafa'i ne da wuturi ma'ana raka'a biyu da ɗaya ko da an kira shafa'i duk abin da aka ce mutum yana yi shafa'in da yawa ka yi biyu ka yi sallama shi da shafa'i biyu ka yi sallama biyu ka yi sallama ya kare da wuturi to duka ana kiran sallar duka sallar duka ya ce mata ya yi wuturi gaba ɗaya sai raka'a sha ɗaya kai tara kai bakwai kai biyar kai uku kai ɗaya kai duk tana ɗaukar suna guda wutiri kuma tana ɗaukar kiyamun lele duk ta ɗauka haka ta hajji jikin sallace guda ne ka yi biyu ko kai mutanen ka raka uku zama guda duk ba da yi bane ba ko kai raka a biyar ma zama guda duk ba da yi bane dona ki kai mu doka dai kurin shafa'i da wutiri ne kura kana yi bi kai bi biyu an ka zo uku na karshe shi ne ake san uku na karshe a suratul a'la ban fatiha suratul a'la sabbi kenan raka'a ta biyu fatiha da qul ya kafirun ka sallama kuma a tashi a kawo raka'a guda fatiha da qul huwallahu wani lokaci annabi wani lokaci yakan kara ma'awazatain lawazai guda biyu wani lokaci bakin qul huwallahu ya kare kuma wannan surorin ba sai su ba na ka annabi kana wani daban-daban da wannan kenan dare sallar dare da ba da abin zai na fila ba sallar isha ka kiya mun dai ina ga sare bin abi waqas ne ba sallar isha ya tashi ya gare raka daya kun ce kun kai sahabi guda ka raka daya yace annabi anda annabi yace mini ne ka aje ta kubce ne ka aje in asara ne gaba daya kai rike yin tanzu wutiri ne muhimmanci wutiri ne shi dan ka asa shi raka da yake ba sallar isha kenan ka ga halitta ɗaya donan abu da karantarwa ɗaya ma kai ga wutiri ko da ka zo kai wutiri ko ka ka ɗaya wata ka ko kana cikin ko garaka da zikirin a kwanta kai ra sunna kuma kai ba umarni da kama kanin mutum to mutum baka iya baka iya wani a cikin mutum ba wa biyu ana iya kan da gotsaiwa na annabi sallallahu alaihi wasallam ya raka izinin goma sha daya raka da ku bakara ya bude ali imran ya bude da sai ku ya bude sai bakara ya kan daga ba ya kan da sai ya kan ta ali imran izinin goma sha daya amma raka da duka yi wani lokaci watara don sabi bishi gaba yana ce da man bishi ba ta shi zai ya kun ta yana da da mutum ne ta ina tsoron in bar shi abu ya shame kai ne da ta ji da ke har bakara ji da ke zai adari ya adari zai tsaya ana ta shi an niyyar shi ta ko bakin ɗari zai ana ce daga zai wuce da ce to iyawa sai ya ciki ɗari ya ciki sura gaba ɗaya ya ce ya ciki sura gaba ɗaya ya ɗauko har ta sai ce subhanallah yace ni ina tsoro in mugu abin shi ne amma abin ya shi shi abin ya gare shi sai da wajen izi goma sha duka wannan ukun ga bakara da sai alama duka da duka da kare su alaka da yawa to wannan wataran haka akai kenan wutar muna magana mutum kada ya wutar dogo sallah wutar kada kuma ka himi raka wata goma sha ɗaya lada kun gane ku kana yi wutar da ka ɗaya ta tsaye ta yi ka mai sha ɗaya lada saboda misali kai ka sha daya minti talatin na zo na wuce awa daya ta yi kalata ɗan sarari ya ce awa sun kamsa talatin kullu kunut an da kamar yace sallah kuma dogo tsayuwa ta yi lada ka yi raka goma sha ɗaya ya yi raka uku ko ya ɗaya ana diba saboda yawan karatu da ke cikin don cikin raka cikin tsawon dogo tsayuwa shi za ta yi muhimmanci akan kina abu ba bane ko abu ga mun rage ta lokacin lokacin azumi abu ga minti goma an kare an kare tarawih an kare aka ta asham minti goma sun kare ta a kaza kai ka dan mai daga ta yau da koyin wannan Allah ta miki yace wa ahlus sunnati wal jamaa يثبتون في مواقف الامتحان وذلك بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء قال الله تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يتي أهل السنة والجماعة يثبتون في مواقف الامتحان سنة تبتا سنة تيار أوغنس أورا نجرباوا سنة متفتنة ku shiga fitina tashin hankali za a kashe ku za a muka za a tashin hankali a za a lokacin wani ga tsere duk kwa ganin shi haka a haifar ya tabbata ganin shi dama shi dama dama ku dama ku dama ku rikici ne dama shi dama shi dama bala'i ya rikici ne ya ce ya zai bai barku yanzu abin da zo ya ce zai rikici ne zai ya ga bala'i zai tashin hankali ko za a kashe gaba daya to suna tabbata lokacin jarabawa wa zalik bisabar indar bala suna yin haƙuri lokacin wani bala'i ya fuskanto al'umma suna tsaya sai hakuri tsayin daka kuma wa shukuru inda raka kuma suna masu godiya idan Allah ka wadata kuma ana tsaya a gode mu Allah eh a yi godiya ga Allah an Allah kawo yarwa warida bi murrul qada kuma suna yarda da dacin hukuncin Allah Allah ya Allah kaddara mara kyau kanka imma ga jikinka imma ga dukiyarka imma ga iyalanka ba daɗi ya kasance to suna ƙoƙari su haƙuri su yarda da abin da Allah ya kaddara sai Allah ke cewa innama yuwaffa sabirun ajrun bi ghairi sab Allah na cikawa masu hakuri ladan su ba tare da sai ba ma'ana ladan mai yawa wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna idam al-jaza ma'a al-idam al-bala' وإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سكت فله السخط ذكرت سنة المزي أنه صلى الله عليه وسلم يتشوى إن إزم الجزاء مع الإزم البلاء girman sakamako ana samun sakamako mai girma tare da girman bala'i nan ka san mutum al'adam doka ake idan Allah yake ma wani bawa jarraba ji ake kama Allah lahi ma Allah sannan sai ya bayani cewa ashaddu ka bala al anbiya idan sun amsa sun amsa fal amsa sun amsa fal amsa annabi ce mahi wanda aka suka sama cikin jarrabawa annabawa ce kaga Allah ya so ne wanda Allah ya so su Allah ya fi jarrabawa yace kun ba annabawa sun mun amsa fal amsa kusa da annabawa kana kusa da mutanen kwarai kan sami jarrabawa mu wanzu ana a ce ai wani abu ya ma Allah sai aka ce lalle akan samu Allah ma bawa jaraba ka wani abu da yi amma wani abu ne ba naka bane ba kai baka iya kiyace gane me yasa Allah ma bawa kaza Allah zai ma bawa jaraba kullum dan ya jarabi imanin shi kuma ya daga mai daraja ba abin da yi to kashi an ce annabawa su suka yi kowa to annabawa su ne su ne masalai cikin al'umma ba su suka yi kowa zama na garba ko annabi ta su aka kuma su aka kowa su aka yi wa jarabawa kada annabi ayyuba alaihi salam ya san misali ga annabawa haka sauran annabawa kin Allah ba annabawa Allah ya siya musu jarrabawa kuma mai kana kusa annabawa kuma kai maka samu jarrabawa kin ne ta kudin ka imani kudin shi kenan maka samu jarrabawa zaka samu tabbas shi da annabi kace annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna izabul jaza lalle girman sakamako ma izabul bala'i ta da girman bala'i wa inna Allah idza habba qawman batalahum kaji idan Allah na san wasu jama'a sai jarabe su a jarrabe ku a gani za ku ya ce fa marar ya fala rida wanda ya mai kauya ya rida abin da Allah ya hukunta kan shi ya mai kauya ga wannan Allah bi hushi ba bi man ganu ba sake ba fala rida shi kuma zai sami yarda Allah kaji wa man sake wanda ya hushi ta kalma masa kyau da zagi da bakakken man ganu fala saka shi kuma hushin Allah ya tabbata kan shi a kenan aka samu jarabawa lokaci zuwa lokaci hali zuwa hali ka kashe kundan kai imanin shi kenan kuran ya ce yanzu na kenan ya kaidan sai yake cewa ahalu sunnati wal jama'a kuma la yas'aluna Allah al bala wa la yatamannawna zalik لأنه لا يدرون هل يثبتون في أم لا ولكن إذا ابتلوا صبروا كاجي أهل السنة ده بياني أي هقولي كم بلاي suna tabbata a lokacin zawar bala'i ahli sunna zama suke ba sa ja da baya to fa kuma a lokaci guda su ba sa fata bala'in wa a ce kai fata Allah ka bala'i eh ka Allah ka bala'i ba yi eh ba sa roƙon Allah da ya jarabe da bada jarabawa kuma wala ta mannon zalika ba sa gurin Allah ka bala'i sai ma Allah ka da su gare shi li'annahum la yadurun hal yasbutun fi amala domin an zo ka tambaye bala'i dan ka samu lada baka san ba ai lada ana ba da lada ga wanda ya hakuri ko to kai baka sani ba idan bala'in ya zo za ka yi hakuri ko baka yi hakuri ba kaga shi hadari ne duk da akwai fadala amma ba ba da mishi yace amma duk da ba sa roƙon Allah bala'i ba sa fatar bala'i dan ba san ba yaya ne matsayin idan bala'in ya zo ce walakin izubtulu zubtudu amma duk da haka idan aka jarrabe su suka sami jarraba wani sabaru suna haƙuri an masa da mashi ya kawo ya ce faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam la ta tamanna liƙala adu wasu alullah al'afiya fai da laƙi tumuhun fasibiru kaji annan sallallahu alaihi wasallam ruwa ce bukala ta musulma kawo ta annan sallallahu alaihi wasallam ke cewa لا تتمنوا لقاء العدو تجمع صابري أجمع بلا يوم هو تعالى جمع بدك أوري ما بيك ولا كان ما بيك كان ما أوري هكيني ما جمعنا سوء بلاي نبت la tatamannu liqa al'adu kar ku rika neman gurin gamuwa da abakan gaba a yabuga a yaki kar ku neme shi yace ma wasu alullah al'afiya ko roki Allah ya baku lafiya da dukkan bala'i ba kai shi ya zo haka bala'i ko roki Allah ya baku lafiya da dukkan bala'i amma ce a lokaci guda fa idza laqitumuhum amma idan ta kama kun gaba da bakan gaba fasibiru akwai hakuri amma kaka neman Allah ka bala'i ka kai mai imani ne eh baka san ba abin ya zo ya za a yi dan nawa kai abin ya zo kuma aka watsi wannan shine yan karantarwa ta magabata karantarwa ta sunna komai da wani shi idan bala'in ya zo a haƙuri amma kaka kaka neme shi kaka ce Allah kawo shi a ba a san shi wannan manzo Allah yake magana kuma da sahabbai ka baka mana tsoro ne ko ka zaka zama tsoro a ba a san shi kullum ka fata Allah kai shi kaka tankara bala'i kada kanka da bakin kokarinka wajen kare shi kaka shiga in ya zo ne kuma kai haƙuri Allah ya baka lada fa shi ne aqidar ahlus sunna wal jama'a kan ababe suna tabbata ba sa jada baya in bala ya zo ba sa ba sa rauni kuma Allah zai jarrabu da akwai jarrabawa kuma haka ce dan kai kwarai mu Allah bai jarraba mu a jarrabawa iya daga cikin sunnar Allah cikin bayi ya jarrabu wanda yake da imani eh dan mun da yana hukunci ko yana da wani hukunci ko wani ana bai ma Allah ko yau mutum shi ta kone ko an kore shi ga aiki ko na da bane na bala'i samun bala'i ko kullun cuta ta saurakiya ta kace wannan akwai abin da ya ma Allah wannan ba namu bane ba Allah ya san me ba shi me yake mishi kai kamata ka drama wai hatta al'umma suke an Allah ka bala'i ga al'umma bala'i ne ma na jarabawa mana kasilihin ne ma jarrabawa idan muku lahi Allah akwai da bala'i Allah iya dan ku ku gane kuranku ku komo ne Allah ke gama ku da wani abu na jarrabawa ya jarrabe ku da hori wani abu daban don ku dawo daga wannan ku gano kuran ku koma ga Allah kai ba wani matsala akan abu ko da ku bara annan ne da a gano a warka so nawa waka aka abu aka ci a hasa na shaya Niger ba duk jimin Niger ta ce ba bana ba a kokowa ba duk wasu a soke ba festival a yi tarin kwarwa ko ba a shari ba Niger aka soke su a ta'adda gwamnati tun da ba ba addini a hudu kudi a tare a ba malamai a tsaya da a yi sadaka ko ba yi tun da a dokar da ce babu wannan amma a hango da je a hango ya wuta je ya masa wani dokokin kaga an shaɗa kudi a tare an dokar kudi duk da za a san cin babu kudi a babu kudi wani ga cikin cin addini da malamai cin addini da malamai ke yi ya ce hanka kudi a nan mai kawo mai kwarwar kudi ba alaƙa ne ka ku zo ku zo ku je gaban Allah ku je ga Allah ku roki Allah ku kaskanta da kai ga Allah ya kawo ruwa ku wuce kan ba kudi mun abin kasuwa wata haka aka suka ce kun an kawo to wajen ana wani mutum ku tsaya jama'a wai a nan garin ɗaya aka rushe ruwa idan zaka ta saura da magara a gidan wa take tana gidan gwamna ba tana gidan gwamna ba ku shi ku suka shafa abin ba ta yanka kudi a mu an kawo an kawo ya ce ka da mu za mu sanarwa ya ce sai an kare da kusa da ka dauko a basu a zo ka je iri kudin kudin ka karbo wallahi a iri da gina kudin ka za ka karbo muna nan wata ina zuwa to wannan haka ake wannan wata shi ba samu mutum maguri da haka dan Allah ake abu eh a je a kaskantar da kai ga Allah a roki Allah ba bane bane na kasuwa na cuwa Allah shi da mu ina ga lokaci ya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته